Assalamu alaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi kataba ala nafsihi ar-rahma. وتفرد بالأولى والكبرياء وأودب الفناء على جميع الخلق سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الداعي إلى الاستعداد ليوم الرحيل أيها الناس اتقوا الله سبحانه وأحسنوا الناس أيها المتبصرون اتقوا الله سبحانه وأحسنوا النظر المتبصرون اتقوا الله سبحانه واحسنوا النظر أيها المتبصرون ما لكم لا يحزنكم دين الأتراب ما لكم لا يحزنكم دفن الأتراب ولا يهولكم هيل التراب ولا ولا تع... ولا تعبأوا بنوازل الأحداث ولا تعبأوا بنوازل الأحداث ولا تستئدون لنزول الأجداث ولا تعتبرون بعين تدمى ولا تعتبرون بنعين يسمى ولا ترتاؤون بإلف يفقد يشيئ أحدكم نعش الميت وقلبه تلقاء البيت ويشهد الم... ويشهد موارات نصيبه وفكره في استخلاص في استخلاص نصيبه يقول امام الحريري رحمه الله يقول امام الحريري رحمه رب العالمين اما بان لك العيب اما انذرك الشيب وما في نسعها الريب وما في نسيه الريب ولا سمك قد سم أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم وتسعى في هوى النفس وتهتال على الفلس وتنسى ظلمة الرمس ولا تذكر ما ثم ستزري دمع ما دم ستزري دمع لا دم إذا آينت لا دم يقي في أرسة الجم ولا قال ولا عم وقد أسلمك الرهب إلى أيدك من سم هناك الجسم ممدود ليستعلك الدود إلى أن ينكر العود ويمسى العظم في قد رم ومن بعد فلا بد من الأرض إذا تؤد صراط جسره مد على صراط لمن عم يقول فكم مرشد ظل وكم, وكم ذي عزة ظل وكم من عالم ظل وقال القطب كالطم أيها المسلمين الكرام فبادر أيها الجمر لما يهل به المر فقد كاد يهي العمر وما أقلعت عن ذم ولا تركن إلى الدهر وإلا وإن سر فتلفى كمن اغتر بأفعى تنفس الشرسم ولا ولولا هزقك الحظ لما طه بك اللحظ ولا كنت إذا الوعس جل الأحزان تقتم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه أيها المسلمين الكرام ثم توبوا إليه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي جعل المنية طر للعباد والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أعلن أن العلماء ورثة الأنبياء ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي أيها المستمعين الكرام يا من لا يقلو عن ارتكاب الحلال لا في شهر الحرام ولا في شهر الحلال يا من هو في كل يوم من عمره شر ممن كان قبله من الأيام يا من هو في طاعة إلى الوراء وإلى المعصية إلى القدام يا من أنذره الشيب بالموت وهو مقيم على العصام متى تستفيق من هذا المنام متى تتوب من هذه الأجرام أما كفى كوائد الشيب مأوائد القرآن والإسلام الموت خير لك من الحياة على هذه هذه الحال والسلام أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروا ايها الناس ثم توبوا اليه in wani a cikin musulunci gaisuwa ta adadin musulunci mai tsada a cikin wannan karo na wannan juma'a wanda idi ne na musulunci idi na musulmai Allah ka gafarta mana abin da ya gabata a cikin sati ubangiji ya Allah idan rayuwar mu ta kai zuwa sati na gaba Allah ka yafe mana ya Allah Allah mamatan mu ya Allah ka musu rahama a wannan sati hudubar mu ta yau godiya ta tabbata ga ubangiji wanda ya rubuta rahama akan kansa wanda ya wajabta wa kansa yin rahama a bayi godiya ta tabbata ga ubangiji wanda ya kadaita da girma da daukaka godiya ta tabbata ga Allah ubangiji muna gode masa muna neman agajinsa muna neman gafararsa subhana inna muna saidawa babu abun bauta da cancanta sai Allah wanda shi yake da kalmar la ilaha illallah shi kadai babu kowa cikin wato tarayya da shi muna saidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aikin Allah ne annabin Allah ne dan gatan Allah ne bawan Allah ne na'am wannan annabi ga sifarsa ar-ra'i ila al-isdad al-yawm rahil shine wannan adda'i mai kira ila al-istidad al-yawm rahil annabin kira yake yi domin yin tanadi ga ranar kaura siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zan mai kira yana kiran bayi izuwa ga yin tanadi a wannan numfashi da suka rage liyomin rahil dan ranar kaura ranar kaura daga duniya zuwa kiyama bayin Allah na fara nace ya ku bayin Allah mu sani ittaqullaha subhana mu ji tsoron Allah baki ɗaya bayin Allah wa hasinun nazar ayyuhal mutabassirun ya ku masu basira ya ku masu kallo ido biyu ya ku al'umma wanda suke da kwakwalwa da tunani da addini tsarkakakke na'am bayan Allah mu kyautata dubi mu kyautata kallon gabanmu malakum la yahzurukum dafnul atrab wai me yake faruwa muka shiga wani zamani wanda dafnul atrab la yahzununa binne tsaraki abokan da kuka tashi a raye tsarakin da kuka yi langa abokanai da kuka yi wasan kasa abokanai da kuka nemi kudi tare abokanai da kuka kwana a makaranta tare abokanai da kuka ciyawa tare malakum la yahzunukum dafnuhu me yake faruwa me yasa ba ku kokari mutuna wani irin zamani muka shiga hakan baya bakanta mana rai dafnul atrab la yahzununa binne abokanan da muka rayu da su baya bata mana rai baya bakanta mana zuciya bayin Allah na faɗa me yake faruwa ne wala ya hulu kuma hailu turab me ke faruwa zuba ƙasa a cikin kabarrukan abokananmu baya ba baya samu cikin tsoro wai yau an kai zamanin da ka tura ƙasa a ɗan uwanka da ka sani na jini uwa uba ƙani aboki ɗan uwa makoci mace ko mata ko namiji ka tura masa ƙasa ka zama da hannunka za ka saka amma hakan baya iya tsoratar da mu baya firgitar da zukatanmu wani zamani muka shiga bayan Allah la ya hulu kuma hailu turab tura ƙasa a kabari a yanwa baya iya tsorita ka wala ta tabirun bi nawazil hadas wani irin zamani ne ga bala'i yana cinmu wato ba ma lura da sabbin bala'i da suke faruwa yau da gobe jiya ta karu shekaran jiya ta karu wacce shekara ta karu yanzu ta karu gobe za ta karu jibi ta karu karuwar masifa na'am accumulatively tana haduwa kullum haduwa take yi karuwa take masifa ba ta iya sa mutumi nazari ba ta sa cikin tunani bayan Allah me ke faruwa ne wala tasaiduna lilzunil ahdas me yasa ba a tanadi zamani yazo bauta ta zama bautar dukiya ba bauta ta lokacin da zaka yi tanadi na shiga cikin alhadas jami na hadas kabari babu lokacin da ake tanadi na kabari wani irin zamani muke ciki ne ba a tanadi tanadi don shiga cikin kabari wala tastabiruna bi ainin tadma wani irin zamani da idanuwa wai sun kafe ba sa iya zubar da hawaye zamani da ba a yin kuka da hawaye mai zuba na tsoron Allah wala wama ta tabiruna bi na'in yusma duk lokacin da aka ce jana'iza hakan baya iya tsortar mutum baya sa mutum ya lura mutum baya firgita an ce wane ya mutu oho wane ya rasu akwai jana'iza oho wancan da wancan sun mutu baya damun mutane haba bayin Allah walatar ta'una li'ifin lifkat wani irin zamani muke ciki ba ma firgita lokacin da aka ce ga abokinka an rasa shi amininka an rasa shi hakan ba iya tsoratar da kai ya zama an saba wai zuciyar ta bushe ya shahadu ahadukum na'am nashal mayit wa qalbuhu tilka albayt kaga mutun wani irin zamani ne ɗayanku ɗaya daga cikin mu na'am zai raka gawa aka yi ta kabari a yi sallah da shi ya raka ta ba ya iya kwarama zuciya ya firgita tsoronta wani irin zamani ne bayan Allah a hakan lokacin da yake raka gawar zuciyarsa tana kallon gida zai iya samu da ruwa ciki zai iya sa arhar kaya gwanjo gidansa motarsa wasu kayayyaki da aka jira ka tana da alada kana kana lissafin ya tsare ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ayyuha muslimun ya kuma fara nasibi zaka ga mutum yana halastar sayar binne dan uwansa a duniya dan uwansa na amma wa fi fi is6 last nasibihi iya tunaninsa lokacin da yake binne dan uwansa menene rarrabansa na gado a cikin abin da yake binnewa dan uwansa yake rufewa amma iya kwakwalwarsa tunaninsa me rabansa a jiki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan Allah lalle mu shiga taitayin mu imamul hariri a cikin maqamatul hariri Allah ya gafarta masa ubangijin halittu ya masa rahama ya ambata cikin baitotin larabci yake cewa amma bana lakal aib kai mai sauraro aibi bai bayyana a jikinka ba da kana da ƙarfi yanzu baka da ƙarfi kana gudu duk lungunan anguwarku yanzu baka iya gudu kakan yi tsalle kai langa yanzu baka iya yi kakan tauna gori baka karya ta yanzu sai da ta karya ma hakori amma ba ran lakal aib aibi bai bayyana a jikinka ba amma an zarka shahid furfurar da ta fito a jikinka bata ma wazi ba furfurar da ta fito a jikinka bata ma kirayi ba wa ma fi nusi yal raib alhali furfura a cikin nasiha ta babu shakka wallahi in ta fito sai ka mutu wallahi in ta fito alama ce wallahi in ta fito na'am tana buga ma lokaci ne cewar kwananka ya kare shine wa ma fi nasihar raib a cikin nasihar furfura babu kokonto babu shakka malamai mu sani wala samuka qad sam wanda yake faruwa zurkar zukatar ta bushe ne ko kunnanka ne ya kurmance la'alla kurnanka ya kurmance ne baka san haka ba amma na labi kalmaut wai kai kana kwance baka ji kwallawar kiran mutuwa a kanka ba ta kwalla sunanka tana neman ka malamai suka ce kulli yaumin din ranar duniya sai mala'ikan mutuwa ya zaga kowane dan adam a duniya sau saba'in sai ya kira sunanka sau saba'in la'alla al'arshin Allah ya ansa masa ya san kwananka ya kare wallahi ba za ka kara minti ɗaya ba wallahi sai ya zaga sau saba'in kan kowa kan kowa da takwabinsa na maslul yana cewa ya rab lokaci ya yawa ne a ce a daga masa ya sake da sai ya yi sau saba'in a kowa a cikin duniyan nan la ilaha illallah sai ce amma tasma'ukal maut amma asma'akal maut amma nadabikal maut mutuwa bata kira ka ba amma asma'akal saut shin sautin mutuwa bai shigo kunnanka ba amma takshamilal maut faut amma kai baka jin tsoron karewar kwanakinka da shekarunka fata taɓa wata hatam balle ka shirya ka kinsa wata hatam ka damu ka aikata kyakkyawan aiki amma taksha min al-faut yace wa tasafi hawan nafs babu abin da yake damun ka face ka aikata abin da ranka yake so kana kai kawo cikin abin da ranka yake bukata wa tahtalu ala al-fas iya burinka shine tahtal wayo tahtal hikima tahtal ciwatuwa tahtal 419 tahtal cin hanci tahtal barazana tahtal duk wayen dabarar duniya ta tara kudi shine wa tahtalu ala al-fals burinka wayo da hikima wurin tara dukiya watansa zulmatal rams alhali kamanta cikin dufin kabari shine ar-ramsu cikin kabari billahi alazim ba mai iya bada labarin kabari sai wanda shige shi sai rabbul alamin ubangijin halittu da ya san me a cikin kabari wala taskura ma sam baka iya tuna me yake canka me a can lahira me a kabarin me a bayan kabari me a gaban Allah me a siradi me a kan mizani me a cikin wuta me a cikin aljanna baka tunawa wala taskura ma sam baka iya tuna abin da yake can mana yake cewa satazri damma la dam wallahi ka sani bawon Allah da sannu sai kashi da sin allati tadullu ala taqrib kwanan nan kamar yanzu kamar mafarki satazri dam la dam'a da sannu zakai kukan jini ba na hawaye ba wallahi zakai kukan jini ba na hawaye ba mala yake cewa iza ayanta la jam'a ya ƙifi arsatal jam ai iza a yanta malakal maut duk lokacin da ka yi ido da mala'ikan mutuwa a ranar za ka gane za ka yi kukan wallahi na jini kake kukan ba na hawaii ba me yasa mala'ike cewa la jam'an ya fifi arsatal jam a ranar nan babu taron dangi ba wani dangi a ranar nan da zai kwace ka da zai taimake ka da zai kare ka a ranar da za ka mutu wallahi babu dangin da zai iya kwatar ka gaban Allah wallahi babu dangi da yake ba da kariya la jam'un ya ƙika babu wata dangi da su taru su ba da gudunmawa su kwace ka sai yasa qur'ani yake cewa falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzuruna wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falaw kai halla ce ina lokacin da rai yazo makokoshi al hulqum min al halq lokacin da aka tatso rai yazo makokoshinka a lokacin ga yanwa ga dangi ga mata ga yau la ilaha illallah yana baba ma baba mijina da wane ne ana an ba mai iya kwatar ka a gaban mala'ikan mutuwa yace wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun mu ne nan inji Allah muka fi kusa da wannan mamacin dan ransa yana hannunmu a lokacin karba zami yanka shi zami fitar da ransa zami zare ran zami zamu kawo shi gunmu kuma duk duniya ba mu iya kwatarsa abin da ya gagaru duniya kenan Allah ya tabbatar mana Allah Allah ya kafa bayan Allah mu sani mana ya ambata take cewa an yaka sai yake cewa wato babu wani taron dangi da zai kwace ka wala kal wala am babu wani baffa wato kanin uba babu wan uba wan uwa ko kanin uba ko wan uwa kawu ko wato baffa ba mai iya kwatar ka a gaban wato mala'ikan mutu a ranar da kai wannan kan ni bi ka balike cewa kai ka ce gani ina kallon ka tanhattu a lokacin ana zara ka ila lahadi a cikin kabari kamar yanzu ne mafarki wallahi yadda ka san yanzu kifta fitowar ka a gida da wankan juma'a yadda ka san haka kamar ka zo ana saka a kabari watan gab a ranar za a nade ka a kama ka a ɗaɗɗaure jikinka a sassaka maka wato in ka daskare haka za a saka ka a cikin likafani a ɗaɗɗaure ka kamar kayan sayarwar kwando inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa qad aslamaka rahatu danjinka sun sallama ka abun ne ka sun hakura da kai na'am malaika cewa ila aidaqi man sam za a kai ka izuwa ga mafi kuncin rami mafi kuncin daki mafi kuncin ware da duniya ba a taba kallansa ba daidai da asam bi ma'ana kamar kofar allura in an saka ana kana kallon sa dan kankani kamar haka wallahi in aka juya baya in baka da imani Allah ya daga san kofar allura haka ramin zai koma a gare ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan Allah lalle mu sani malai yake cewa hunakal jismu mamdud ba kyale ka za a haka ba Allah ce hunaka a wancaninka a cikin wannan kabarin gangar jikinka mamdudun Allah zai miƙar da ita a miƙar da ita a ciki liyasta'akala dudu liyasta'kilahu dud amma haka ne ƴan uwanka sun mika gabaran komai ba Allah sai dan tsutsotsi su ci naman jikinka dan uwanka ne zai mika ka da kansa ya mika ka asa ka arami me yasa lita'akalaka dud dan tsutsa ta cinye ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malaka ila an yankara al'ud zaka zanna a kabari ay tamkusu hunaka fil ramsi zaka zanna a cikin kabari ila an yankara al'ud har lokacin da tayan din da wato itatan da aka maka rumfa da shi a kabari ya tare kar kasa ta baka yankare kare ai kabari yana fadawa ko to zaka zanna a cikin kabari har sai itatan ya kare ya zuba a cikin kanka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ila an yankara al'ud har lokacin da ainihin itacen ya karya a cikin jikinka ya fado a jikinka wa yimsil azmu qadram a daidai ranar da itacen kabarin ka ya cinye in aka bude ba za a ganka ba wallahi sai kashi shine ila an yankara al'ud ila an yankara ila wa yisbatu wa yimsil azmu qadram a daidai lokacin da kashinka ya riga ya riddige Allah wa min ba'di fala budda min ardi bayan haka Allah ba zai kyale ka ba dole ne wajibi ne inji Allah yace sai mun dawo da kai filin alkiyama idza tu'mida siratu a daidai lokacin da za a shimfa da siradi wanda jisruhu gadarsa min ala nari liman am za a dora gadar a kayin siradi ga duk wanda ya nufa ta aljanna sai ya wuce ta wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya wallahi duk wanda ya nufa aljanna wallahi sai ya bi ta kan kan siradi wallahi sai abu ta tana jahannam su manu na jilladina ta kau wa na zuru zalimi na fiha jisiyan malaika ce mana bakan mursidin dal ga tashin hankali a kan siraɗin wa kan mursidin dalla da yawa daga mai wa'azi yana cire da mutane za ka samu a kan siraɗi ya faɗa da yawa daga wanda yake wa'azi yake cire da al'umma a kan siraɗi ya ce wa kan mursidin dal da yawa daga wanda yake wa'azi za ka same shi ya faɗa cikin wannan wutar wa min zi izzatin zal da yawa da wanda yake jin izza da daukaka a ban kasa zaka samu shi ma ya kaskanta ya fada cikin wannan wutar wa kam min alimin zal da yawa daga malami masani mai ilimi ka samu kafarsa ta zame ya iya fadawa wa qala al katbu qad damma har malamin zai ce wallahi al katbu wannan masifa qad damma hakika ta girmama lalle bayan Allah mu sani fa badir ayyuhal gumru ya ce ya kai wannan bawa Allah da ya jahilci wannan maganganu fa badir ka gaggauta tuba lima ya halubi hilmurru ka gaggauta tuba cikin abin da wato mai ɗaci yake zaƙaƙa da shi bi ma'ana ka yi ƙoƙari ka kyautata kyakkyawan aiki aikin da zai iya sawa ka samu zaƙi a lahira maimakon ɗaci faƙadi kana yin al'umru haƙiƙa wato kada wato al'umru kwanakin ɗan adam kwanakinmu wallahi sun yi rauni wallahi kwanakin mu sun yi bayan Allah tafiya muke yi wa ma alqalata anizam amma matsalar shine har yanzu baka ciru ka kwabu ka daina aikata mummunan aiki ba wala tarkana ila dahar kada ka rudu da zamani ka karkata zuwa gare shi wa illana wa insar ko da zamani ya tausasa a gare ka zamani ya faranta ma kada ka mika wuya a zamani sai ya kai kauta fatalka kama gitarra sai ka wayi gari tulka ko tulfa sai a haɗu da kai irin haɗuwa da wanda mutumin da ya ruɗe ya ɗauki bi'af a talaffusin sam mutumin da ya kalli maciji ya bashi sha'awa ya ɗauka sa a baki abin da yake nufi kada zamani ya maka daɗi ka ɗauka ka ɗau girman kai ka ƙi wa Allah ibada ka ƙi kyautata a ban ƙasa ka za ka ba Allah kar ka ruɗu sai ce walaula hazakal hazzu ya ce idan da rabon lahira ya kalle ka inda kana da labar lahira bawan Allah lama tsaha bikan lahazu da kallon da kake yi na reni da wulakanci a addini wallahi da baka aikata shi ba da bi halaka ka ba wala kunta idal wa'azu da baka kasance ba lokacin da aka yi wa'azi ko kuma lokacin da wa'azi wanda jalal ahzan wa'azin da yake goge bakin ciki a zuciya da baka kasance tagitamma kana jin bakin ciki ba akwai wanda in ya ji wa'azi na mutuwa shi bakin ciki yake ji la tashin hankali ne an cuce shi an bata rayuwarsa an bata masa wuninsa an sa shi a cikin matsala dan me yasa an ambaci mutuwa da lahira inda kana da rabo da baka ji haka ban ji malam Imam al-Hariri malam sai ke ga mana yake cewa ya man la yaqla'u an irtikabil haram abin da yana da yawa saboda kuma lokaci ya riga ya tafi me nake son kai gare shi bayan Allah wato lallai mu yi gogari mu yi aikata aiki duniyar nan wallahi tallahi a barban zaci zuciyar mu ta bushe iya abin da yake mana dadi shine kudi a duniyar nan duk abin da aka faɗa wallahi billahi alazim ba ka bani bashin rantsuwa a anguwa za a yi mutuwa a ranar a anguwar duk wanda take sana'a anguwar sai ta yi kusan sati wallahi ba ta sana'a haka ne an yi lokacin sati za a yi wai an yi mutuwa a anguwar ba a sana'o'i ba a yi saboda jimamin mutuwar tana cikin bayi aka zo ana kwana biyu aka zo ana kwana uku aka zo ana iya ba da one hour time na iya mutuwar ne kawai aka zo a lokacin da ake wankan gawar a lokacin da ake sallar masu shagunan da suke jikin shagunan wallahi ba su daina ɗinkinsu ba ba su daina buɗe shagonsu ba wasu su walkice su suna sana'a ba su da lokacin laka gawa aka zo lokacin da ake saka gawa cikin rami wani yana business a waya ya ɗauki waya sai yana business yana kasuwanci yana maganganu yana dariya a cikin kabari wannan shi ne irin halin da muka tafi mu yi ribas don Allah yadda muka tafi a makance da Allah mu yi ribas mu dawo mu zo mu fuskanci da dai Allah gafarta mana abin da na ambata ne da dai Allah ka haɗa mu a cikin lada Allah ubangiji Allahumma rzuqna qabla al-maut tawbatan Allahumma rzuqna qabla al-maut tawbatan wa inda al-maut shahadatan wa ba'da al-maut jannatan wa na'ima Allahumma ij'al khayra a'malina khawatimaha wa la tukzina yawma tub'asuna ya rabbal alamin ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
أشهد أن لا إله إلا الله